مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan dare na biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2018 allah mana muwafaka jiya mun tsaya ƙarshen suratul fatahi kuma yau insha Allah za mu tashi farkon suratul hujurat na ce hujurat ana nihin ɗakuna ma'ana ɗakuna na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna kiranta da suratul akhlaq sura wadda take karantar da ɗabi'u ita wannan sura ita ce wato sura ta arba'in da tara a jerin gwanan surori sannan tana da ayoyi guda goma sha takwas kuma madaniya ce ma'ana ta tafka bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم هذا فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shige gaban kada ku ci gaba ma'ana ku huce gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama gaban Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama wattaqullah sannan ku ji tsoron Allah inna allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam bukhari da muslim suka rawaito lokacin da akwai wani sahabi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanci addini ya karanci addini wanda yake sosai kamar hadisin abi umar ibn abi mulaika ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da ya koyi addini sai ce a tura shi garinsu ko kuma gurin mutanensa ko kuma wa'idan wufut kamar yadda malamai suka ce wannan sura ta tafka ne lokacin da aka samu wufut fatake-fatake wanda suke zowa su musulunta to wasu sun zo sun musulunta sun yarda sannan kuma ana so a dora musu shugaba amir wanda zai kula da al'amarinsu a kan wato tafiyar mata addinin musulunci abubakar da siddiq radiyallahu anhu sai yake cewa to a dora ɗaya daga cikin mutanensu a dora kaka min hadis kuma ɗan fasa yake cewa sa a karo min hadis dole jayayyar tashi har ma abubakar da sadiq radiyallahu anhu yake cewa kawai ma a rasa illa filafi ba komai ba kake nihi sai dai ka saba mani umar ta fasa da yake cewa wallahi ni ba na nihi in saba ba saba maka fartafa'at aswataha aw aswatuhuma fi dalik sai muryar ta dauko akan haka har wato a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya saukar da aya la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih sannan kuma na kalli hadisin da ya inganta daga Imam Muslim hadisin Mu'adh bin Jabal lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke shi zuwa ga Yaman sai Annabi yake ce ma Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu innaka ta'ati qauman min ahli al-kitabi kai za ka zo gurin mutane wanda mazawa littafi ne yahudu da nasara bima ta hukuma bainahum da me za ka musu hukunci qala bi kitabillah sai ce da littafin Allah sannan ya ce idan ba ka samu ba alif fa in lam tajid in ba ka samu ba qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan musu hukunci da sunna ta annabi fa in lam tajid idan ba ka samu ba a sunna قال رضي الله عنه اجتهد رأيي معاذ بن جبل yake cewa zan yi kokari akan ra'ayina annabi ya bigi kirjinsa ya ce alhamdulillahi lalzi waffaqa rasula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi rasulullah godiya ta tabbata ga Allah ya yi sanya gamankatar ga manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan abin da Allah ya yarda da shi ya so shi saboda haka kenan ashe nan ya nuna cewa sahabbai ba sa huce gaban Allah da annabi abinda yake suke yin hukunci da shi shine littafin Allah idan ba su samu ba a littafin Allah za su koma ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba su samu ba ga sunna kuma za su yi kokari da ra'ayinsu kenan dukkan mutumin da ya gabatar da wani abu wanda ya saba ma littafin Allah da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ake kira la tuqaddimu ai kada ku wuce gaban Allah da manzo ai Allah ya hana mutum yayi magana ta saba ma Allah da Annabi Imam Mujahid yake cewa la taftatanu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai kada ku kawo wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ma'ana na bid'a hatta ya qabi Allah ta'ala ala lisanihi sai Allah ya hukunci akan harshen sa imamu duhat yace la taqdu amran duna Allah wa rasulihi kada ku gabatar da wani al'amari wanda Allah da manzo su ce ba a yi ai duna min shara'i dinikum wanda babu su a cikin ashara a dininku Sufyan al-Thawri yake ta la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi ai bi kaulin wala fi'lin kada ku gabatar da wani abu wanda Allah da manzo su ce ba a yi ku huce gaban Allah da annabi saboda haka da faɗa ko aiki kamar yadda Hassan al-Basri ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih la tad'u qabla al-imam ai qibla al-imam kada ku ci ku huce gaban wanda yake shugaban ku malan qatada ya ce zukira lana annana san kanu yaquluna لو أنزل في كذا وكذا لو صح لو, لو صح كذا فكره الله تعالى واتقوا الله فألا يسيب جزء الله wasu mutane aka samu suka ce dama Allah ya tafkar abu kaza da kaza wai suke ma Allah gyara a cikin irin ayoyi da Allah ke tafkarwa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku wuce gaban Allah da manzo wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah sami'un ميجيني عليه مثل نعم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومن تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني لا ترفعوا أصواتكم كذا فدد مريم فوق صوت النبي سمد مريم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول sannan kada ku bayyana fada ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yadda shashan ku za su kirayi shashi an tahfafa amalukum Allah ya ce sai ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun alhali ku san haka ba ubangiji ta'ala ya ce kada ku ɗauka murya sama da murya annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ke magana kada ya zama tuka daga murya da huce murya ta annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan an kiraye mu akan cewa kada ne irin haka ko lokacin da ake karanta alqur'ani kai kana daga murya ko lokacin da ake karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka daga murya ga waɗanda suka yi umara ko suka yi aikin hashi idan an je daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacinsa ba a daga murya ko da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin kabarinsa haramun dai mutum ya daga muryarsa sama ko kuma irin wato muryar nan wanda yake dabuwa sannan wala ta shaharu lahu bil qawli kada ku bayyana fada tsakanin ku da annabi ka shahari ba'dikum ba'da kamar kira shashan ku da shashi ya ali ya fulan ya ya fulan ya fulana to ka amma annabi haka sai dai a ce ya rasulullah ya abul qasim ya nabi allah wannan shine ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine tauƙiri ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan shine girmama manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah ya ce an tahbaba a'malukum sai ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun ku san haka ba da wannan aya ta sauka ɗaya daga cikin sahabbai ana kiran shi Thabit bin Qais shi mutum ne wanda Allah ya ba shi murya kamar babban murya idan zai magana zaka shi kamar yana daga murya ne yana kwakwan saboda haka da wannan aya ta sabta sai koma gida ya zauna bai huto ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ko me ya sami sabit min qais ina sabit min qais saboda haka mu'az bin jabal makwabci shi ne yace ni na san shi saboda haka zan je sabit kai lahir shi lau amma zan zan leka gidan shi in binciki labarinsa mu'az bin jabal da ya ta gidan sabit bin kai sai tarda shi ya gama kai da gwiwa kamar wato wani al'amari ya zo mishi sannan kuma duk gashi nan ya damu damuwa ta dame shi ya ce me ya same ka ya ya sabit ya ce ai ya halaka shi ya yanzu kawai dan wuta ne ni aka yi sai ya ce ai Allah ya saukar da aya la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kada ku daga muryar ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wa sallama wala taj'alu lahu bil qawli dan sannan kada ku bayyana fada tsakanin ku da annabi kamar yadda yake fada tsakanin ku sai wato mu'az bin jabal sai gaugawa ya zo shaida ma annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da sabit ya gaya masa saboda haka annabi ya ce a'a ka gaya mishi shi dan aljanna ne ma ma'ana shi baya daga cikin yan wuta dan aljanna ne saboda haka mu'az bin jabal ya ce da gudu ya ce ya gaya ma sabit bin qaus sai ke cewa annabi ya ambace ni cewa ni na aljanna ne ce farai fa saboda haka ya samu nutsuwa ya tafi ya san labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah yake cewa an tahbaqa a'malukum ayyukan ku gaba ɗaya zai lalace in dai mutum ana karatun alqur'ani kai kana zance ko kana daga murya ko lokacin da ake karanta hadisi imam malik rahimahullah idan zai karanta alqur'ani ko kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji duk garin madina gaba ɗaya an yi shiru kun ya karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ladabi ga wanda yake kwance a cikin kabarinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci to saboda haka duk lokacin da za a karanta mana qur'ani ko a karanta hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama me shiru mu kare idan ku kuka yi bebe din nan muka daga murya sama da wanda yake karatu to ayyukan mu gaba ɗaya za su lalace mu mu sani ba in ji Allah subhanahu wataala kamar yadda ubangiji ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zaka kirayi wani abokin ka ne ya fulan ya yawa ne ko ya wance da sauran daga murya to annabi ba mai haka sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah kaga kenan waɗanda suke masu daga murya har ma da mai kuro wani iri daban sannan da ganga da da gitar da piano ana daga murya ana kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wannan ya saba ma shari'a ya saba ma ladabi wannan baya daga cikin adab na kira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم dukkan wannan ayoyi da na farko da ta biyu da wannan gaba ɗaya suna karantar da mu ada latubba da irin yadda za mu amalanci Allah da manzansa idan mun ce Allah da annabi ma'ana za mu mu'amalanci alqur'ani mu'amalanci sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mu girmama wanda yake warisa ma'ana gado ya dauko gado daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin da ake karanta alqur'ani ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ya ce innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulullah kaga waɗanda suke sauƙaƙa muryarsu gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ulaika alladina tahana Allahu qulubahum littaqwa sune wanda Allah ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah lahun mafiratun na gare su gafara wa ashirin azim da lada mai girma ya husun shi ne gab kamar rutse abu amma da sai aka yi imanin aka sanya ta a kan mai murya ka sauƙaƙa ta lokacin da ka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga wanda ta karanci wannan abin idan sun je ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama za ga suna tusa samariyarsu suna lausasa faɗarsu idan ma gaisuwan ne za su yi assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya abubakar na siddiq assalamu alaika ya umar faruk wannan shine bakin abin da suke wani wannan shine ake kira adab da kuma bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da wani aya ta sauka umar dan khattab in ya je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai murtsa murya shi ma'ana ya rinsa murya shi sai rika cewa ya rasulullah ina ganin ayi abu kaza ayi ka abu kaza har annabi ya ce ni kace bai shi me yasa saboda lausa murya da yi to su ne sahabbai duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da aya a nan a nan take za su aikata kajiba لوكتين الله سبحانه وتعالى يسمع أن الكلمة راسك قلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا الله سبحانه وتعالى يسكت آية haka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani kana shauki a maida ka alqiblaka ta katanka shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi na kallon Qudus arewa daga maka yana sallah sannan daga madina kwan sannan yanzu yake shauki da ma a mai da alƙibla shine ka'aba masallacin haram Allah ya tafka da aya ta ce to yanzu kai da sahabbai ku juya ku kalla sai suka juya gaba daya an yi azaba ana kallon makka Allah asar hada magariba isha waɗanda suke garin madina ko kuma nesa da ita ba su san ba wannan ilimi sabo ya bayyana har sai da wani ya zo wucewa ta kansu saboda haka sai ga suna sallah a gairar kibla ba alƙibla da aka dora annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su sai karanta aya daga jin aya ba su san ba wane ne karanta musu aya ba su san ba lokacin da aka saukar da ita gaba ɗaya su suka juya da limamu da waɗanda suke wato bamu suka juya suke kallon alƙibla saboda bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun karatu sun koshi da mai tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih wattaqullah da sauran irin ladubba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su na'am
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يتي أي yana kiran waɗanda suke masu gwamta masu kiran mutane masu kiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga nesa kamar yadda muka tabbatar ko muka san a farkon sura a wato wannan sura ce wadda ta sauka ne a lokacin da aka samu fut an samu yawa daga cikin larabawa sun zo sun ƙabiloli sun zo sun musulunta sun yarda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabilar Tamim kabilar Najran kabilar Sa'ad ga sunan da yawa waɗanda kowanne suka yi jama'a jama'a aka taro annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina aka shiga addini to daga cikin kabilar tamim su ne waɗanda laraba ne na ƙauye sai suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to yanzu da rana ne kuma lokacin da ba a kai ma mutum ziyara su sai suka zo a wannan lokaci suka ce to kai wannan ta yi bayan ɗakin Aisha kai ta yi bayan ɗakin Hafsa kai ne ta bayan ɗakin Zainab ku yi kiran a yi kiran annabi kowanne yin je ya rasulallah ku to fito zuwa gare mu ukhruj ilayna fito zuwa gare mu ya muhammad ba su ce ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ukhruj ilayna ilayna fito gare mu wannan yayi tilla wannan yayi tilla suka damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tamkar da aya sannan mu mutumin da yake daji za ga ba kai bane da wanda yake maraya shine shafi yake cewa ina tausayin mutumin da zai koma ƙauye da zama saboda ita kawai ai karantar da mutane ake kawai ku bi Allah ku bi manzo kada ku yi kaza kada ku yi kaza babu wani ilimi wanda yake mai yawa wanda za a zo a tambaye ka a ce ba kaza kuma mutanen kawai waɗanda suke wasan zaman zo ƙauyen sun kasu kamar gida uku akwai waɗanda suke 'yan ƙauye waɗanda ba su da ilimi su wannan sai a hankali sannan akwai masu addinin masu ilimin su kuma amma ilimin da bai jahilci a ciki sannan akwai waɗanda kawai su wauta ce suka sa a gaba to haka suka tarro annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji yake cewa al-arab ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah galibin mutanen da suke daji Allah yake cewa sun yi kowa kafirci sun yi ɓarin kafirci sannan da manahuci za a zama mutumin kauye in ka ba shi amana da gona zai rika man bana mutu bayan ka ba shi kudin shi na aiki har ma wato an yi jingana na abin nan idan ka zo wajen girbe abubuwa za ka ya riga ya da sauran abubuwa da waɗanda suke to amma idan mutum yana can ma yana shigowa maraya yana abubuwa za ka ga wato ya waye fiye da wanda suke can to shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzara Allah kuma su da yawa ne daga cikin su musamman haddi ma'ana iyakokin abinda ko kuma haramun din da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta galibin su za mu gani akwai wani gari da muka tayi ana wa'azi kamar kafila ake kiran su haka karantar da mutane traffic a aikace inda za yi sallah to daga cikin mata ana tambayar su sallar asuba ta a nawa ce ya fi ci kai wannan sai malama ko malama wace ce eh eh ta wannan aka kirawo ta aka ce to malama ya ne sallar asuba raka a nawa ake ce to abin da ya guda biyu ne su malamai suna yin hudu wasu kuma su yi biyu ita kuma ɗaya da aka tambaye ta ce biyan annabi nawa ne na ce ina ruwana da su ni na yi wallahi sai kana tafiya dajin nan za ka rika ganin abubuwa da yawa sannan da garin da aka samu labari akwai garin da har yanzu kowa sha da kanta yake sallah kai ba ka yarda ka bi wannan sallah saboda ka san halin shi shi ma wannan da yarda bai bi ka sallah eh wani ya gaya mana yace mu je maza a musu a wannan ginsu to kaga shine imam shafi yace ina tausayin da mutumin da ya koma kauye da zama saboda shi su wa'azinsa kawai Allah ya ce annabi ya ce ku yi kaza ku bar kaza babu wani abubuwa da za a samu na ne na balaga a ce a cikin alƙur'ani ko kuma wani ka yi magana da ya fassara wani ya gusu su ma ya ce ai ne ake nihi da kaza kan abin da ya shahi ma tsiki ko na hau ko abin nan wannan sai a maraya amma a ƙauye to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙurƙurtar da annabi da suka zo suna mai wannan ya kira shi ta wancan ƙofa wannan sai Allah ce innal ladina yunadunaka kaga waɗanda suke kiran ka min wara'il hujurati daga bayan ɗakuna akasaruhum la ya'qilu galibin su ba su da hankali ubangiji ya wani sannan ce walau annahum sabaru da a ce sun yi haƙuri hatta ta ruja ilaihim haka hutu zuwa gare su da kana khairu lahum da yi alkhairi a gare su wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai shin kai na'am يا أيها الذين آمنوا إن شاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم to حكيم wannan ayoyi ko ce wannan aya ta sauka ne ga wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana kiran shi Walid bin Al-Uqba bin Abi Mu'ayth ma'ana Uqba bin Abi Mu'ayth wanda ya mutu a cikin kafirci to Walid dan sa ta sauka ne akan shi akwai wani sahabi wanda yake daga cikin kabilar Bani Mustalik ana kiran shi Al-Harith bin Abi Darar Al-Khuzai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya karantar da shi addini ya koya mashi addini ɗayan kwanakin shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya koyi addini sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to mutane na akwai ɗan kasuwa akwai manoma akwai masu kuɗi saboda haka in lokacin zakari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tura a je a amso zakari saboda haka da lokaci ya yi sai annabi ya cika masa alkawali sai ya tura walid bin abi bin ukwa bin abi mu'ayyid yawa walid bin ukwa bin abi mu'ayyid sai aka aike shi zuwa ga waɗannan kabilu ya je ya amso zakkar da shi al-harith yayi alkawali cewa idan an je za a karbo a kawo ta garin madina saboda haka shi wannan bawan Allah da ya tafi wasu malamai suka ce sai tana akwai ɗan abin nan tsakanin su kuma su suna da cikin yahudawa shi wannan hari wanda ya zo karanci a karatu gurin mazala sallallahu alaihi wasallam shine baban juwairiya wanda take bint al-hari matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiranta ummul mu'minin sannan wannan bawan Allah da yake an so zakka sai ya dawo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba da mazakan hamma suka nema za su kashe ni annabi alaihi salatu wa salam sai ya tara sojoji ya ce aje a yaƙe su su kuma a can garin su sai suka damu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari zai turo musu wanda zai karɓi zakka shine sa'i har yanzu kuma bai zo ba shi wanda ba al-harith sai tattara zakkar mutanen ya ce bari ya je kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da garin su yana tahowa madina sai ya gamu da sojoji kai ina za ka kuka ina za ka sai garin ka za mu yin mi je mu yaƙe ka ne ce ah ni aka yace ka hana zakka kuma kan ce za ka kashe manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a da ai haka nan ba saboda haka ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam halin shi wurin annabi annabi ce mana'ata zaka wa aradta qatala rasuli ka hana zaka kuma kana so ka kashe manzona sai ce mishi la wallazi ba'ataka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ra'aytuhu wala atani ban ganshi ba kuma bai zo gurina wa ma akmaltu illa hina ahtabata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashita ana kuna kana tsufa yace kuma wallahi ban na tsare wannan dukiyar rubutu ba sai da lokacin da na yi tsammanin cewa ai na ma annabi alkawali za a zo an ci zakka kada ya zamanto na riƙe ta ta zamanto sharri ne a gare ni ko kuma Allah ya wuce da ni a kanta sai gangamo zakkar bawan Allah ya tabo ya meka ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan sai kasance ni ya ya zo ya wato ya ga ma annabi abin da ba shi bane sahabi ne na annabi amma a lokacin da yayi ya ranga da tabo ya faɗi abin da ba daidai ba shi yasa ubangiji ya kira shi fasik ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ubangiji ta'ala ya ce to idan fasiki ya fi wadanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku bincike labari kowane ne ya kawo muku fasiki ya kawo muku labari in dai ka san fasiki ne wa ake kira fasiki yan uwa musulmi wanda aka samu shi ya taɓa ƙarya ko da so ɗaya ne to wannan ana kiran shi fasiki shi adali ba zai maka ƙarya ba abadan su kuma sahabban annabi gaba ɗayan su kudun amma dai wani kuskure yana iya zama ya faɗa ma mutum a wani lokaci ya yi abin da ba daidai ba kuma a sako shi kuma ya komo ya tuba ko annabi ya nema mishi tuba to a lokacin da shi ya yi fasikanci kuma Allah ya bayyana aka ce in fasiki ya zo muku da labari kada ku wannan amma in ja'akum adilun fa bi naba'in bi in adili ya zo muku da labari ne ya kamata a yi sai ku karba ku karbi labarin shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa wannan ya fasikanci yake cewa fata bayyanu ku binciki labarin an tusibu qauman bi jahalatin dan kada ku je ku fada ma mutane akan jahilci ba ku sani ba fatusbihu ala ma fa'altum nadimi sai ku waye gari akan abin da kuka aikata kuna masu nadama lokacin da aka huta neman wata ana ta neman wata wannan ya leka nan wannan ya leka alhada annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaba wata sai an ji matan abdullahi dan umar sai zo ki ma annabi sallallahu alaihi wasallam na mai wata sai annabi ya ce to a shaida a dai a ji a dauki azumi kaga shi ne adali ne annabi ke neman shaida shi ba bai ce ba ran tsere qur'ani ko ka shaidunka duk adali in ya ba da labari da ya dauka karba ake amma idan an san adalin ne wanda bai taba yin karya ba ko in ta zolaya in ya ba zolaya kuma ta kare da wasa ne a abubuwa Allah ya kare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamu ku yi sani annabikum rasulullah a cikin kuwa akwai manzon Allah duk wanda ya zo da labari in dai ba haka ba ne ya gaya ma annabi ya yi aiki da shi to nan take za a turo mala'ika jibril ya warware nan take saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rai wasu abubuwa Allah yana tsare su ne a lokacin yanzu me yasa saboda babu annabi sai abin an aikata shi an yi nadama an yi tafkice kuce sai a dawo Allah ke fahimta na za su fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إذا كنت جاية أكن وانا أبو تقميدو شدوا الله لمن ذلك معنى تلك الأبن دك جيازو تو أبن تكات لله الله إن دي وقتني با تو كما لله الله أما تتانو با إن رمت مقود سورا طالما يقوانك بوتقيل كتاب أم باب كفوما حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن باب سيكفوما إجماعي نما لما إن باب سيكفوما قياسي kai malamai suka ce har suna har ka koma zuwa ga shar'u ma qablana shari'ar wanda suke tun gabaninmu sannan kana iya saddun zari'a da sauransu irin ka'idoji na malaman fiqh da sun kawo saboda haka baya da kyawun mutum kafin ya aikata hukunci ya kamata ya bincike ya tattauna ya yi tsara sauran malamai da sauransu ya tattauna sai a aikata wani a zartar da wani hukunci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alamu annakum law yutiqukum fi kathirin min al-amr da annabi zai muku biyayya cikin galibin al'amarin ku ko la'anittum da kun sami yauni galibi yauni ai annabi ya taba cewa Allah ya umarce mu mai aikin haji annabi ya ce kudu anni manasikakum ko yi aikin haji ku daga wurina Allah ya faranta mana aikin haji sai wani ya ce ma annabi kowace shekara sai mun je haji sai annabi ya kare shi da ya ce mishi na'am annabi ce da na ce masa na'am da ya waje ba a kan mu za mu iya ba kowace shekara ya ka kunna kuɗi ka ta yi aikin hajji kaga ai wani ba zai sayi gida ba ma ba zai sayi mota hawa ba kullum gudun aina a aikin hajji zai tafi to amma cikin hikima ta Allah aka ce so ɗaya ne fil umri marra so ɗaya ne a kwanukan ka idan ka yi shi shikenan sauran duk na filfili ne sannan kuma akwai lokacin da ya kamata bai kamata ba a ce mutum ya kai aikin hajji sai zama to hajji ma haram sai a gare shi me yasa saboda yan makwabtan shi ko garin shi ana rishi ana talauci ana yunwa kai ka kulle kuɗi ka sai ka je umara ka sai aikin hajji ka koma ka sai wannan ne kuma na fi da taimar kudiyya to wanda sai zama tuni kamar riya ko kuma kamar alfahari akwai lokacin da aka yi layya annabi da ya hana a ajiye naman layya ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi layya akwai wasu mutane da suka zo food suka zo madina annabi ya gansu da tsaraici babu kaya ga kurashen yunwa a tare da su sai annabi ya sa aka yi shela ya ce kan wanda ya ajiye naman layya ya wuce kwana uku kai ka yanka rago goma wannan ya yanka tumaki wannan ya yanka raguma ina za ka shiga da namun wannan sai aka gudu aka yi tararrabawa har waɗannan mutane suka samu koshi amma da ya wuce annabi ya ce to shi kenan yanzu kuma da yana so ya aji har ma shekara ya ta cin kayan to saboda haka kenan ashe idan aka samu wani al'amari ya zo to irin waɗanda suke zuwa umara ne su dakata in akwai haɗin kai in akwai shari'a ta musulunci to shi gina ya zo a tattara mutane a tattara masu kudi yanzu ha ana cikin yunwa yanzu ha ana cikin talauci ana cikin kaza ya kamata kai wani ka ɗauke biyan wani ka karantar da su ko kuma ka ba da kudi su yi lafar su yi karatu ko kuma wannan ka kula da iliminsu wannan ka kula da abincinsu wannan kai kai kaza duka idan aka yi haka sai ya zama to ne musulmi sun so junansu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alamu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai ubangiji ya so ya dawo ku zama to masu imani wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya adada shi ya kawata shi cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra sannan ubangiji ya kyamace muku ku zama to kafirai والفسوق da fasikanci wal isyan da saban Allah ulaika hum rashidun duk waɗanda suka kiyaye wannan su ne ake ce ma shiryayyu fadlan min Allah wa ni'ma wannan fadla ce daga Allah da ni'imarsa wallahu alimun hakim ubangiji ya san ya kasance man sani mai hikima na'am وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسلهوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأسلموا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأسلموا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ubangiji ta'ala a cikin wannan ayoyi gaba daya musamman ayar da ta wuce ba in ja a fasati ko mai nabai akwai waɗanda suke hawari jawa mu'tazilawa da sauransu suna suka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nuna cewa ai su duk laifin da aka yi sai su hudo in dai wani lai kuskure sai a rika danganta shi daga sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam shin kamar wannan ai fasiki ne Allah ya kira shi fasiki to ai kaga Allah subhanahu wata'ala annabi ya nema mashi gafara Allah kuma an gafarta mashi tunda Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala al-mu'minina wal muhajirin wal ansar alladhina tabi'uhu fi sa'ati al-usra ay zuwa kashi al-aya Allah ya amshi tuban mummunai daga cikin mummunai walid yana ciki wanda ya wannan fasikanci ya Allah ya janye mishi wannan ya amshi tubansa wannan fasikancin da yi na wato hada fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma kenan kaga irin waɗannan abubuwa da waɗanda suke yawo a cikin duniya za ga ana suka ga sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da kuma nan wa in ta'ifatani min al-mu'minin hadisi ya inganta daga sahihul muslim cewa annabi sallallahu hadisin anas an malik radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka ce mishi ko ka iya zuwa gurin abdullahi bin ubay bin salul rasul munafiqin wanda shine shugaban munafiqai ko ka je ba annabi saboda ni dan idan annabi ya je sai ko wani abin nan keta da kiyayya ta munafuci da yake ko yara ku kasar wani mutumin idan aka kai mai ziyara sai ce hanyar wani wani zai tashi daga nan yana gwada izza cewa hasuwa da suna kamin ziyara yana jin daɗi to kamar annabi aka ce ya tafi ya ziyarci abdullahi bin ubayy bin salul to annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka shirya mashi jikinsa annabi ya hau sakan jiki da sauran tawaga ta masu imani sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tarar da wato abdullahi bin ubay bin salul da aka tinkari abdullahi bin ubay bin salul sai ya wata murya yana kura yana kyarar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilaika anni wa wallahi laqad adani riha himari karka iso mana nan warin jikinka ma ya dame ni yake ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wani ya gushi sai ya ce la'imar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a fiye min jikinka jakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ka kamshi saboda haka daga cikin mutanen shi sai wani ya taso ana so a yi tashin hankali a yi bagayya a yi da sauransu saboda haka amma dai ba gayya ba ce irin ta takobi wannan ya bugi wannan da jarida shi ne ganyen dabino wannan da takalmi har ma shi wannan da ya magana suke kawo mai hari su bibbige shi shi kuma sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kare shi saboda haka aka yi wannan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya wa in ta'ifatan min almu'minin dukkan su an kiraye su masu imani aka ce daga wasu jama'a ko wasu kungiya ko wasu jama'a tawaga daga cikin tawagogi na mummunai suka yi wato ittatalu suka yi yakin junansu fa aslihu bainahuma sai ubangiji ya ce ai sulhu tsakanin su ita wadda ba ta ciki kungiya ko jama'a da ba ta ciki sai ta zo ta yi sulhu tsakanin waɗannan guda biyu waɗanda suke wato iktidal ma'ana yaki Allah ya ce fa in baga fi hidahuma ala al-ukhra idan daya ta yi shishigi ko ta yi tsaurin kai ga daya fa qatilu allati tabghi ku yaki wadda take shishigi da tsaurin kai hatta tafiya ila amrin hatta hatta karkata ta komo zuwa ga al'amarin Allah shine yin sulhu fa in fa'at idan ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa aslihu bainahuma sai ku yi sulhu tsakanin wa aslihu bil adali da adalci wa aslihu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin dan ubangiji yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwatun lalle mummunai yan uwan juna ne فأصلحوا بين أخويكم ويصلحوا تكاني يومكم واتقوا الله كما كسورا الله لعلكم ترحمون كوكو أنجكم كوكو الله يرحمشي كما وانا آية كما يدى ما لم يسكتي إتما مؤتزلاوة دمارة كنس حوارجاوة suna wato aiki da ita wajen suka da kawo cikas ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna cewa to kadiba sahabban annabi suna yakin junu ga kuma annabi ya ce alqatil wal maqtul fi nar da wanda ya wanda ya kisa da wanda aka shi dubu tara sahabbai suka ce to wannan shi wanda ya kisa ne amma ina ruwan wanda aka kashe annabi ya ce saboda shi harisan ala qatl akhihi yana kwaɗayin kashe dan uwansa to saboda haka nan ai babu wata mu'arada su waɗannan ba mamaki a samu jama'a da jama'a yakin da suke yaki ne na cece kuce na baki ne da sauransu babu kisa a cikin shi kamar yadda muka gani wato mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen abdullahi bin bin salul bin ubay bin salul to wannan wanda zai ɗauki takobi ya yi kisa shine ake kira cewa alƙatil wal maqtul fil nar saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wannan jama'a sai kiraye su masu imani wa in qa'ifatan min al-mu'minina fa iktatalu fa aslihu bainahuma idan wasu jama'a daga cikin masu imani suna yaki ko suna hada tsakaninsu ko ba shiri to a yi sulhu tsakaninsu mudiba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musa mumbari yana kutuba yana bisa mumbari tare da Hassan dan Ali dan Abi Talib sai annabi ya kalli jama'a kuma ya kalli Hassan sai ya kalli jama'a kuma ya kalli Hassan jikan shi sai annabi ya ce wannan tsallawa shugaba ne ya ce Allah zai kyautata zai gyara zai kawo ruwan sanyi tsakanin wasu jama'a da suke yaki kun ga jama'a ne na ne jama'a muawiya da kuma wanda suka yi mubaya da ali wanda suka ce alhassan bin abi bin ali bin abi talib shi zai zama to halifa na annabi sauran kuma suka ce a'a muawiya bin abi sufyan shi zai zama to halifa sai abin da ya tashi ce ce ku ce ta tashi kaga wannan ce ce ku ce ai faɗa ne rigima ce ake ana ta kallama har ma ba mamaki wani ya biki wani da sauransu to amma Allah subhanahu wata'ala annabi yake cewa Allah zai kawo ruwan sanyi dalilin wannan sannawa zuwa ga wasu jama'a ta mummune da suke yaki to saboda haka kenan ashe fa'ifa idan suna fada ko suna yaki tsakaninsu to a yi maza a samu sulhu tsakaninsu idan aka bari wasu daga cikin ba jama'ar musulmi ba suka shiga sulhun wannan to garwashi za ta ko kuma isansu za su ƙara zuwa wannan wutan ai mun gani a duniya ta bada duk lokacin da aka ce musulmi suna faɗa sai aka tura majalisar ɗinkin duniya kuma ba musulmi bane aka tura ko musulmi ne wani jigari jigari wanda ya ƙoshi da yahudanci ko nasaranci wanda duk abin da nasarai so shi zai idan aka tura shi ya ishe mai ishara muhammadu wa yake wanda aka tura ma abin nan sadar hussein ai kare zuwa ya ce ai albar ne ko yawa ya ce ai abin nan yana da kayan yaki da da kuma ya ce kuma ya kuma ya ce alhari kuma ƙarya aka zo aka ma iraki kacce kacce hasbun allah wa ni'mal wakil to saboda haka kenan yan uwa musulmi dukkan mutumin da yake mai imani to karfi dan uwanka mumuni wanda yake mai imani hadisai birjik sun tabbata akan cewa musulmi yan uwan musulmi ne zaman tomi kada su zalunci yan uwansu musulmi sannan kada mutum ya meka dan uwan shi musulmi zuwa ga hallaka ko inda za a hallakar da dan uwan shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da imam muslim ya zo da shi annabi ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi bawa yana cikin taimakon Allah a kullum dan uwan shi bawan yana taimakon dan uwansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza ta'al muslimu li akhihi bi zahar al-ghaib qala al-malak amin wa lak bi mithlihi dan uwanka bai nan bai ji ba bai gani ba sai ka tashi cikin addu'a ka kace Allah taimaki wani to Allah ya wakilta mala'ika mai jin irin wannan addu'a da kake ma wani dan uwanka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ko annabi ya ce wannan mala'ikan zai ce amin kai ma ma'ana kai wannan addu'a da kai kai ma Allah ya baka kuma da kwatankwacin ta kaga kai Allah ka ma guda biyu wataƙila ma kai addu'a taka Allah bai karba ba amma addu'a mala'ika ma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karbar ta to saboda haka ashe duk abin da mutum zai yi ko da wato musulmi yana da kyau mutum ya rika gamuwa da wanda suke mutanen kirki wannan ka gamu da shi masha Allah baraka Allah zik Allah sai ya alheri cikin al'amarinka Allah sa mun yi a daidai wannan azumin da muke yayi kama addu'a shi ya rika game da wani wai abin tashi wannan wani shege wani nan banza Allah tsine ma abin tashi wannan to kage ina amfani wannan gamu da shi wanda zai zama tsomi babu alkhairi a bakinsa wanda yi kawai ka game da wanda zai zama to yana sanya maka alkhairi shi yasa annabi yace kalimatu tayyiba kalma mai daɗi sadaka ce sannan tabassumuka fi wajhi akhika kayi mulmushi idan ka gama da dan uwanka shi ma sadaka ne kenan musulmi su ne aka diba da irin wa'annan a halayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu zauna da yan uwanmu shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala a karshen aya yace innamal mu'minuna ikhwatun kullu mummune yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhwaykum ku yi sulhu tsakanin juna na'am
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابضوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ubangiji ta'ala ya ce yana hanawa a kan sukhriya billah yin izgili ga mutane sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani la yaskhar qaumun min qaumin wasu mutane kada su rika izgili ga wasu asara an yakunu khairan minhum ya kusa su waɗanda ake ma izgili su zama to sun yi wanda suke izgilin alkhairi a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in ko mata daga cikin mata wasu jama'a ta mata su rika izgili ga wasu jama'a na mata asa an ya kunna khairan min hun ya kusa su wanda ake ma izgili su zamanto sun yi alkhairi gurin Allah ga wanda suke musu izgili wala talmizu anfusakum ubangiji yace kada ku rika sukan junanku wane yace kai wane bai iya abin nan ba wane bai iya kaza ba wala in yi ka zan ma ka abubuwa ne waɗanda suke hasara ne da sauransu kada ka ma ɗan uwanka wala ta na ba bil alkam kada ku rika jihon sunan ku kuna kiran junanku da la'ubba suna wanda bai dace ba Allah ya wato an sanya maka suna na kirki a gidanka a gidanku kai kuma ka canza ne ko wani ya canza ko kai da kanka ka canza duka wannan ya haramta Allah ya ce bi isa lismul fusuq ba'da al-iman suna na fasikanci bayan an yi imani ya munana wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun wanda bai tuba ba su ake kira azzalimai kuma wannan aya ta sauka ne lokacin da Annabi ya kauro Madina duk kowanne daga cikin sahabi yana da suna daya zuwa suna biyu zuwa uku kuma sunan daya na wanda aka yanka mai rago ne misali daya sunan kuma bandi suka sami sai annabi kira shi da suna wannan kawai ya ake ce da dariya cikin majalisa annabi a yi dariya annabi ce bai san ba abin da ake yi wani sunan shi garwashi wani ce mage wani wane ne duk ga sunan haka ake ma mutum suna kuma yanzu kai ne ka an sanya maka sunan abdullah abdurrahman a gidanka ka canza ka ce kai ne tuba ko kai ne eh ko ibrahim ka ce ibe ko ibrahim kawai ka rika canza suna wai da suna allan bai maka ba idan idan fatima ce ta ce fati ne da sauransu ana canzawa ana abin nan to duka waɗannan suna na fasikanci duk da cewa irin su fatime da wani wane ne kamar sunan da aka gutsura don a samu sauki wajen karanta amma suna wanda ba su dace ba wani ya sanya ma kanshi suna don masa ma'ana malar kare shi bai san mutum yake ne da su malar kare a yi kira ka malar kare subhanallah Allah ya yi ka mutum musulmi sunanka Ibrahim Abdulrahman Abdullah amma ka kiraye kanka da sunan wani jaki da sauransu to saboda haka waɗannan sunaye ubangiji subhanahu wata'ala ya ce idan ba a tuba ba to wannan su ake kira azzalimai to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gane sai Allah ya saukar da aya aka ce kada a rika jihun juna da suna na fasikanci bi isa lishin kusuka suna na fasikanci ya munana ba a da iman bayan mutum ya yi imani wa mallam ya tuka ulaikan muzalimi duk wanda bai tuba ba to su ake jira a zalimai ko yanzu idan mutum ya musulunta ai ka san sunaye na kafirai za ga wani imaniya da wani wane ne da sauransu ko duk wannan sunaye ne wanda babu babu abin nan ba ba su da ma'ana eh ba su da ma'ana ko wani suna ne ma na na na zagi a ciki to daga mutum ya musulunta ya ce ɗauki suna na musulunci ya zaɓa me yake so a kira shi wani ya diba cikin suna annabawa wani ya diba suna annabi wani ya diba cikin sahabbai haka kuma ya dace a yi menene haƙƙin uba a kan ɗa haƙƙin ɗa a kan uba ce idan ya a gidansa ya kyautata sunansa ya ba shi suna na kirki wanda annabi ya ce suna na kirki ka ce ka sa ma ɗanka abdullah ko abdulrahman wanda ya fi soyuwa gurin allah alhammam ko alhari wannan sunaye ko kuma ka zaɓulo daga cikin sunayen allah a cikin sunayen allah ba sai annabi ya fifita abdullah akan abdulaziz abdurrahman akan abdurrazak sannan in ya so ka jero sunayen annabawa duk sunayen annabawa da ake kawa saboda aibin sunan wani annabi lot saboda aibin aikin shi ya bu wanda ya sama da shi lot ko ba akwai ba sai dai kuma akwai wasu waɗanda suke sanya sunaye irin na kawai zance ne na ƙur'ani sai wani wani sunan shi ne سماعون سماعون هو للكذب أكالون للكذب وتلا وانزلنا وهو عليه بسرس وإن شاء الله أنكما ذا بدأت تعمل مفرديدي الله سبحانه وتعالى يبام لادا كسكر إلى مكي الله سبحانه وتعالى من أهم وإن شاء الله سبحانه إن أقول تنبيه عن الدين في المسلمين
kuma ya da